إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ƙaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan safiya ta a laraba a yau muna goma sha hudu ga watan jumadal ula hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1447 wanda ya zo daidai da biyar ga watan sha daya shekara ta 2025 miladiya wannan shine darasinmu na goma sha biyu a cikin karatunmu na littafin aqidatu tauhid wallafar babban malami fadilatu sheikh salih bin fauzan bin abdullahi al-fauzan Allah madaukakin sarki mishi rahama a wannan majalisi mai albarka a nan masjidul imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala da ke nan unguwar rauda kwatas a nan cikin garin bauchi darasinmu na satin da ya wuce muna kan inda malam Allah ta'ala ya mishi rahama yake mana bayani akan wato yadda wasu daga cikin batattu suka canza ma'anan kalmar la'ilaha illallah ko kalmar rabbu ya koma zuwa ga wani abu na daban saɓanin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar a cikin alkur'ani da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga ciki akwai waɗanda suka ɗauki kalmar rabbu cewa kalmar ubangiji suka jingina shi zuwa ga rana da haka sai suka bauta ma rana a matsayin ita ne ubangijinsu wasu suka jingina kalmar zuwa ga wata wannan yasa suka bauta ma wata a matsayin cewa ita ce ubangijinsu wasu suka jingina kalmar zuwa ga taurari wannan ya kai su zuwa ga bautan taurari a matsayin tauraro shine ubangijinsu wasu suka ɗauki kalmar suka jingina ma gumaka a matsayin cewa waɗannan gumakan su ne wato ainihin a ubangijinsu wasu kuma suka koma suna bautan kaburbura wasu suka wato bauta ma annabi isa alaihi salatu wassalam a matsayin cewa shi ɗin ɗan allah ne wasu suka bauta wa mala'iku a matsayin cewa su waɗannan mala'ikun 'ya'yan allah ne mata wasu suka bauta ma wasu cikin mutane da sunan cewa suna da wani matsayi ko daraja a wajen Allah subhanahu ta'ala wanda hakan ya ba su matsayin a bauta musu to malam ya kawo mana su ɗaya bayan ɗaya wanda yau insha Allah ta'ala za mu tashi akan ayoyi da malam zai kawo dangane da martani da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi ma waɗannan batattun mutane ɗaya bayan ɗaya waɗanda suka ɗauki kalman ubangiji suka ɗaura ma wani abun bauta koma bayan Allah Allah ya musu martani a cikin alkur'ani malam zai kawo mana shi ɗaya bayan ɗaya domin mu ji yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya maida musu da maltani saboda mu guje su kuma mu nisance su Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace malam yake cewa ar-raddu ala hadhihi at-tasawwurati al-batila wato martani akan waɗannan tunane-tunane ko kuma wato ainihin rayawa na ƙarya da waɗannan mushirikai suka raya da irin fassaran da waɗannan mushirikai da kafirai suka ba ma kalman arrabu kalman ubangiji ga yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya musu raddi malam yace qad raddallahu ala hadhihi at-tasawwurat ala hadhihi at-tasawwurat al-batila jami'an bima ya'ti Allah madaukakin sarki yayi raddi yayi martani akan waɗannan fassarori na ƙarya na ɓata kamar haka radda ala abadatil asnami Allah ya yi martani Allah ya yi raddi akan masu bautan gumaka bi qaulihi ta inda yake cewa afara'aytumul lata wal uzza wa manata thalithata al ukhra Allah ya ce ku bani labari shin kun ga allata da al uzza da wannan manata ta uku ta ƙarshe wa ma'anar aya malam yace ma'anan ayan kama qala al-qurtubi rahimahullah kamar yadda al-Imam al-Qurtubi Allah ta'ala ya mishi rahama a cikin tafsirin shi al-Jami'u li ahkam al-Qur'an yake cewa afara'aytum hadhihi al-alihata ma'ana shine me za ku ce ku bani labari game da waɗannan gumakan da kuke bauta musu koma bayan Allah anafa'at aw darrat hatta takuna shuraka lillahi ta'ala shin suna iya amfanar da ku ko su cutar da ku ballantana har wannan ya kai su su zama abokan tarayyan Allah ku bani labari Allah ya ce ku faɗa mu tambaya ce Allah yake musu ku waɗannan masu bautan lata da uzza da manata da sunan cewa su ɗin abokan tarayyan Allah ne kuna haɗa su da Allah subhanahu wata'ala Allah ya ce to tambaya daga Allah ku bani labari shin suna iya amfanar da ku ko su cutar da ku wanda har hakan kan iya haifar da su zama abokan tarayyan Allah subhanahu wataala wa hal dafa'at an nafsiha hainama hazzamaha hainama hattamaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu wa hadamuha lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa a fatuhu makka suka yunkura zuwa gare su suka sassare su suka rusa su sun iya tunkuɗe ma kansu wani abu na cewa kar a rusa su kar a sassare su ba su iya ba haka aka ruguza su aka kakkarya su aka sassare su ba su iya tunkuɗe ma kansu wannan abun ba kaga kenan ashe wanda ba zai iya tunkuɗe ma kansa wani abu na cuta ba to bai kamata kuma wani ya rike shi a matsayin abun bauta kuma bayan Allah ba kaga wannan maltani da Allah ya musu kenan afara'aytumul lata wal uzza wa manata thalithatal ukhra ashe kenan ku larabawa mushrikai masu bautan gumaka ku sani cewa da manata da lata da uzza ba su cancanci a bauta musu ba daga ku tuba ku daina bautan gumaka kaga wannan fassarar farko kenan wa qala ta'ala sannan Allah yana cewa watlu alaihim naba ibrahim Allah ya ce ka karanta musu labari da kissar annabi ibrahim alaihi salatu wassalam idh qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun a lokacin da annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya ce da babansa da mutanensa wai kan waɗannan ababen da kuke bauta musu kan menene su ƙalu sai suka ce na abudu asnaman muna bautan gumaka ne fa nazallu laha akifin kuma mun dage da gaske muke yi ba wasa ba daga kafa muna wannan ibadan ne ba kama halin yaro da gaske muke yi qala annabi ibrahim sai ya ce hal yasma'unakum idh tad'un su waɗannan ababen bautan wayannan gumakan da kuke bauta musu kuma bayan Allah shin wai kan in kun kira su suna ji aw yanfa'unakum aw yadurru ko suna iya amfanar da ku ko su cutar da ku ma'ana idan kun bauta musu suna iya amfanar da ku idan kun kangare musu ba ku bauta musu ba suna iya cutar da ku qalu bal wajadina aba ana kazalika yaf'alu sai suka ce a'a ko dai babu in mun kira ba sa jin mu in mun bi su ba sa iya mana komai in mun bijire musu babu abin da suke na cutar da mu kawai dai dalilin da yasa muke bauta musu shine mun taso ne mun samu iyaye da kakanni suna bauta musu muwa muka daura daga inda suka tsaya wajadna aba na kazalika yaf'alu haka muka samu iyayenmu da kakanni suna yi kaga wannan wata hujja ce mai karfi a wajen dan bid'a a wajen mushriki me dalilin ka yace to haka aka taso aka samu iyaye da kakanni suna yi kabiran an kabiri mu ma ga da muka yi kaji sai ka ce wani fili ai fili ne ake gadan shi kabirin an kabirin ko shi addini ba a gadan shi kabirin an kabirin addini hujja ake kawowa hujja dalili wa ya sa ka qur'ani ko hadisi dan ne hujjar addini amma ka gada kabirin an kabirin kan suwa iya da iyayenka da kakanninka wa ya aiko su suna da ikon shar'antawa ne ba su da ikon shar'antawa ko wani makaji ya ce a idan ka ce idan kun ce wannan abin da muke kai bata ne to ya iyayenmu da kakanninmu da suka shuɗe akan wannan hanyar su yara ku yi da su kuna nufin dukansu yan wuta ne to iko Allah kaga yanzu tambayar da ya kamata ka yi min shine idan sun tabbata akan bata za su tafi wuta to mamakin me kake yi mamakin me kake yi Allah ne kake ganin bayi da mala'ikun da za su ɗebo su duk yawansu su kai su wuta ko wutan jahannama ne ba za ta ɗauke su ba wani ne ɗaya ko ɗaya babu wutan mai faɗi ce za ta kwashe su duka sannan akwai isasshun mala'iku ‘yan aiki isassu wanda za su jido su ɗaya bayan ɗaya su kai su wuta ba wani abu bane ba wani abu bane sannan kuma tambayan cewa ina matsayin waɗanda suka shuɗe akan wannan aikin hujjan fir'auna ne fir'auna da aka gama masa wazi sai ce fa ma balul qurunil ula yace to to mun ji kai ne akan gaskiya to sauran iyaye da kakanni kuma na baya da suka wuce akan wannan aikin su kuma ya labarin su me matsayin su a wajenka me matsayin su a wajenka annabi Musa ya ce da shi ilmu ha inda rabbi fi kitab la yadullu rabbi wa la yansa sanin makoman su na can wajen Allah na wajen Allah a littafi Allah baya mantuwa Allah shi ya san ina ne makoman su amma dai kan yanzu kai ka bar bata ka dawo ka bi gaskiya kaga shi sa annabi Ibrahim yana gawa musu jawabi sai suka ce la wajadna aba ana kadhalika yafalu wayannan ababen bautan ba abin da suke iya mana ba sa amfanar da mu ba sa cutar da mu in ma mun kira su ba sa ji kawai dai mun taso mun ga iyaye da kakanni suna yi da kawai sai muka daura wa qad wafaqu ala anna hadhihi al-asnam la tasma'u du'a malam yace dukan su sun yadda sun ittifakin cewa waɗannan gumakan da suke bauta musu kuma bayan Allah idan an kira su ba sa ji wala tanfa'u sannan ba sa iya amfanar da su da komai wala tadur sannan ba sa iya cutar da su da komai wa inna ma abaduha taqlidan li abaihim me yasa suka bauta musu shine taqlidanci da riko da addinin iyaye da kakanni wa taqlidu hujjatun batila taqlidanci kuma cewa haka na taso naga ana yi hujja ce batacciya hujja ce mara asali a addini ba dama ka rikita ka ce wannan ita ce hujjar ka addini ba dama kaga bangaren farko kenan ko masu bautan gumaka Allah ya maida musu maltani cewa da kuka ce gumaka su ne ababen bautanku to ga amsa shin suna iya amfanar da ku ko su cutar da ku suka ce babu ko daya to na biyu sai ce waradda alaman abadal kawakiba wa shamsa wal qamara bi qawlihi Allah yayi martani yayi raddi ma waɗanda suka bauta ma taurari da rana da wata da faɗinsa da yake cewa washamsa wal qamara wan nujuma musakharatin bi amrihi Allah ya ce da rana da wata da taurari duka horallu ne da umarnin Allah ma'ana su karan kansu suna gudana ne bisa umarnin Allah saboda kaga kenan ashe ya tabbata da rana da wata da taurari dukansu bayin Allah ne ashe kenan bai kamata kai ma kuma bawan Allah ka bauta ma bayin Allah ba dan bawa baya bautan bawa bawa bai bauta ma bawa eh bawa ba zai bauta ma bawa ba a to ai ko anan duniya yanzu walillahi almathalul a'la mutum ne ya gina gida sai dauke ka a matsayin dan aiki mai gadi a gida ko mai wanki da guga a gida kaga yanzu kai a gidan kana matsayin ɗan aiki ne to zai yi kai ma kuma a gidan da kake ɗan aiki ka ɗaukan makanka ɗan aiki a gidan ba zai yi ba ba zai taɓa yiwa ba kai ne yanzu aka ce kai mai gadi ne aikinka kenan ko kai mai wanki da guga ne a gidan sai ka ce to kai ma tun da akwai ɗakin mai gadi an ɗauke ka gadi kai ma kuma ka ɗauko wani mai sharan ɗakin mai gadi zai yi ba zai yi ba me yasa baka da daman ka ɗauki kanka ka wato ka ɗauki wani a matsayin mai aiki ka saboda kai ma gidan ba naka bane aiki kake karkashin wani to su ma da rana da watan duniya ba tasu bace suna gudana ne karkashin umarnin Allah Allah suke bauta mawa to bai kamata kuma wani su ma ya bauta musu ba bai kamata wani ya bauta musu ba muna fahimta ku shi yasa yace ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin da halitta da umarni da al'amari gaba ɗaya da jujjuya su suna hannun Allah albarkatun Allah sun yawaita ubangijin talikai wa bi qaulihi sannan da fadin sa da yace wa min ayatihi al-lailu wan naharu wash-shamsu wal qamaru Allah yace na daga cikin ayoyin Allah alamomin da za su nuna maka Allah shine abin bauta shine al-lailu wan naharu rana wato dare da wuni washamsu wal qamaru da rana da wata sai Allah ya ce la tasjudu lishamsi wala lil qamari kada ku yi sujjada kada ku bauta ma rana kada ku bauta ma wata wasjudu lillah ku yi sujjada ma Allah ku bauta ma Allah shi kadai allazi khalaqahunna wanda shine ya halicci dare da wuni ya halicci rana da wata in kuntum iyyahu ta'budu in daga sai ku masu bautan Allah ne shi kadai to kada ku yi sujjada ma rana kar ku yi sujjada ma wata ma wa za ku yi sujjada ma Allah da ya halicci rana ma Allah da ya halicci me ya halicci wata muna fahimta ku saboda haka kaga sai Allah ya maida musu multani ashe da yace wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna ashe Allah shine ya halicci rana shine ya halicci wata so bai kamata kuma wanda aka halicce shi ya bauta ma shi ma ɗan uwansa abin halitta ba sai dai su haɗu dukansu su bauta ma su bauta wa mahalicci kamar misali ne ai walillahi al-mathalul a'la misali mutum ya gina gida sai ɗauki wannan mai gadi wannan mai wanki da guga wannan mai wanke wanke wannan mai kaza yanzu zai yiwu a ce kai mai gadi ka ɗauki kayanka ka ba ma mai wanke kayan alhaji ka ce je wanke maka ba zai yiwu ba me yasa ba zai yiwu ba saboda dukanku an ɗauko ku ne domin ku haɗu ku yi hidima wa mai gida kai kai masa gadin gida ka dinga buɗe gate kai kai masa wanki da wanke wanke kai kai masa guga kai kai kaza kai kai kaza ashe kenan yanzu ai ku ya ku da kuke tsakaninku kun haɗa kai ne domin ku yi me domin ku yi aiki ma shi mai gida to shi Allah walillahi masalul a'la wannan aikin da za ku yi babu abin da zai amfani Allah a ciki babu ba abin da zai amfani Allah a ciki shi kuma wancan da kuka haɗa kai don ku masa aiki zai amfane shi domin idan aka tattara masa duka wannan aikin shi kadai ba zai iya ba ba zai iya ba bai yiwa a ce shi kadai yayi gadi a daidai wannan lokacin kuma yayi wanki a daidai wannan lokacin yayi guga shine ba zai yi ba dole yana bukatan wanda zai tallafa masa shi kuma Allah bayi da bukatan wani wanda zai taimaka mishi bayi da bukatan wani wanda zai tallafa mishi ashe kenan to bai kamata in har kun yadda cewa dukan ku a gidan nan Alhaji ne ya dauke ku don ku masa aiki kai baka isa ka sani maka hidima ba kai har ma an fada ta, ta rikice zaka ce kai ka dauke ni aiki ma'ana kai baka isa ka sani ba to bai kamata ashe kuma Allah ya halicce ku ya zuba ku a duniya dukan ku don ku bauta masa kuma ku koma kuna bauta ma juna ba wannan yana bauta ma wannan wannan yana bauta ma wannan bai kamata ba Allah ya samu na fahimta waradda ala man abada al malaikata wal masiha alaihi salatu wassalam ala annahum waladullah Allah yayi martani ga waɗanda suka bauta ma mala'iku da annabi Isa almasihu akan cewa wai annabi Isa dan Allah ne mala'iku ‘ya'yan Allah ne mata, Allah sai maida musu martani bi ƙaulihi ta'ala, Allah yake cewa ku sani mattakhadallahu min walad. Allah bai rikida ba, ashe kenan in ma duk kun bauta musu ne don su ɗin ‘ya'yan Allah ne, to Allah ma ba shi da ɗa. Kaga wani usulubi a nan, Allah bai ce mala'iku ba ‘ya'yan Allah ba ne, annabi isa ba dan Allah bane na'am amma da ya tashi sai ya ce mattakhazallahu min walad ba ma su waɗannan da ku kuke rayawa ba in ma akwai wasu waɗanda wasu ke ganin ƴaƴan Allah ne to ƙarya ne Allah ba shi da kwata kwata wato akwai usulubi anan a larabci da in yace kamar yadda ya ce a suratul jinni wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada kaga sai ya ce mattakhadha sahibatan Allah bai rike mata ba bashi da mata wala walada bashi da da to anan da yazo sai ya ƙara wato kaiwa mubalaga wajen korewa sai ya ce mattakhadha Allahu min waladin Allah bai rike kowane irin ɗa ba kowane irin ɗa Allah bai da shi sawa'un cikin mala'iku ko cikin manzanni ko cikin annabawa ko cikin salihai kowane bangare na halittansa Allah bai rikida ba mattakhadallahu min walad wa bi qawlihi da fadin Allah da yace anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahiba ta yaya za a ce Allah na da ɗa bayan ba shi da mata ta ina yake samu ɗa ba ta hanyar mata ba to Allah sai ce ba ma shi da mata ballanta na ɗa wa bi qawlihi da fadin Allah ta'ala da yace lam yalid wa lam yulad Allah bai haifa ba ko ba haife shi ba wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah bai da wani tsara bai da wani sa'a wanda yake sa'an Allah Allah bai da shi haka Allah ba shi da ku masu bautan mala'iku da Annabi Isa da sunan cewa su ƴaƴan Allah ne to ku sani shi kan ba Allah ba shi da Allah ya sa mun gani Allah ma shi kan ba shi da eh kwata-kwata Allah bai rikida ba mattakhadha Allahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah Allah bashi da da kuma babu wani abokin tarayya da yake tare da Allah kai har Allah ma yace da su ai inda a ce Allah na so ya riki da ai da ba ku da ku zaba masa wanda zai rika matsayin da ba hmm law arada Allah an yattakhidha waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha'u subhanahu wallahu al-wahidul qahhar Allah ce inda Allah na so ya rikida da Allah ya nufaci a ce wannan dan Allah ne lastafa mimma yakhluqu ma yasha da shi zai zaɓi wanda ya ga dama cikin halittunsa ya zama ɗansa subhana tsarki ya tabbata ga Allah ba shi da wallahu alwahidul qahhar shine Allah makadaici marinjayi Allah ka sa mu dace to malam sai ce alfaslu thalith fasali na uku malam yace alkaunu wa fidratuhu fil khudu'i wa ta'ati lillah wannan fasalin shi kuma zai mana bayani akan duniya gaba ɗayanta da yadda tsarin duniya take gudana wajen wato kankan da kai da mika wuya ga Allah da tabbatar da cewa Allah shine abin bauta duniyan tsarin duniyan fidiran duniyan ta yadda kawai Allah ne abin bauta malam yace inna jami'al kauni بسمائه وأرضه وأفلاكه وكواكبه ودوابه وشجره ومدره وبره وبحره وملائكته وجنه وإنسه كله خاضع لله مطيع لأمره الكوني ما لا يتي إن جميع الكون كاغا دوك الدنيا غباريا بسمائه وأرضه سما دكسا حلتا غباريا وأفلاكه دفلكي magudanar rana da wata da taurari kenan ko kullum fi falakin yasbahuna wa kawakibihi da taurari gaba daya wa dawabihi da dukkanin dabbobi gaba daya wa shajarihi da bishiyoyin duniya duka wa madarihi da wato wajaje na laka inda laka ke haduwa ke cakuduwa dunkulallen waje wa baharihi wa barrihi wa barrihi da tudu wa baharihi da kogunan duniya wa mala'ikatihi da wato ainihin a mala'iku gaba ɗaya wa jinnihi da aljanu wa insihi da mutane duka kulluhu dukansu khadi'un lillah suna masu kankan da kai da sallamawa ga cancantar Allah a matsayin abin bauta kasantuwan shi ne kadai mahalicci mudi'un li amrihil kauni kowa yana ma Allah biyayya amma a umarnin Allah alkauni domin umarnin Allah iri biyu ne akwai umarnin Allah alkauni akwai umarnin Allah ashari'i umarnin Allah alkauni wannan wajibi ne kowa ya bi umarnin Allah a shar'i to anan ne ake samun sabani amma duniyan duka yadda Allah ya ce ma duniyan yi nan kowa dole bi yanzu misali tsari ne na Allah ya tsara mu akan tsarin jin yunwa haka ne ku tsari ne na Allah shi ya tsara zaka ji yunwa to wannan yunwan da Allah ya tsara tunda Allah ne ya tsara za a ji yunwa har wanda ya ce bai yadda akwai Allah ba ya san yana jin yunwa kuma ya san in ya ji yunwa dole ya nemi abinci idan ya ci abincin abincin ya narke a jikinsa kuma dole ya nemi bayan gida wannan tsarin Allah alkauni kenan kowa yana bi sawa'un kana so ko baka so dole ka bi wannan shine tsarin Allah alkauni idan Allah ya ce a yi dare da musulmi da kafiri kowa cikin dare zai shiga in Allah ya wayar da gari da musulmi da kafiri kowa zai ga wayewan gari wannan dole ne in Allah ya saukar da ruwa musulmi da kafiri ruwan zai sauka ai wada ba zai yi kace Allah ya saukar da ruwa sai kirista ya ce to tunda Allah ne ya saukar da ruwa ni ban yadda Allah ne abin bauta ba da haka ina nan a tsaya na ruwan nan bai isa ya jika ni ba zai yi idan Allah ya koro ruwa da wadda ya yi da Allah a matsayin bauta abun bauta da wadda bai yi da Allah a matsayin abun bauta ba kowa gudu zai yana neman me yana neman mafaka to wannan tsarin Allah alkauni kenan amma tsarin Allah a shar'i to anan ne ake gane bambancin musulmi da kafiri shi yasa wani lokaci mun yi daura da wasu mata akan hukunce-hukuncen jini nake faɗa musu cewa wannan hukunce-hukuncen jinin Shi ne zai bambance tsakanin mace musulma da musulmi da mace kafira na farko dai anan akan tsarin jini na mace akwai tsarin Allah kauni akwai tsarin Allah shar'i tsarin Allah kauni shine Allah ya tsara ma duk wata mace za ta yi al'ada kamar yadda manzo Allah ya faɗa mana Aisha inna hadha amrun katabahu Allahu ala banati adam wannan al'amari ne da Allah ya tsara shi akan dukkanin matan yan adam wannan Allah ya riga ya tsara da musulma da kafira dole kowa za ta yi al'ada sawa'un tana so ko ba ta so haka ne ko ba ka ba dole kowa za ta yi al'ada ko ta ƙi ko ta so ko ta yi da Allah a matsayin abin bauta in ita ce shugaban kafiran duniya za ta yi al'ada to inda bambancin yake inda za ki gane ke kuma musulma Allah ya zaɓe ki shine bayan ya tsara miki a tsari kauni ga zaki al'ada sai kuma ya tsara miki tsari shar'i kuma in kina al'adan ya yake so ki to wajen ya yake so ayi in ana al'adan to anan ne bambancin musulma da kafira anan ne bambancin musulma na farko idan kina al'ada ba za ki yi sallah ba to kaga bambancin farko ma tukunna kenan ke musulma kina sallah ita wancan kan dama sallah ma ba ta yi na biyun kina al'ada ba za ki yi azumi ba kaga bambancin nan ma bambancin musulma da kafira ita dama tuntuni wancan azumin ma ba ta yi na uku idan kina al'ada baya halatta ga mijinki ya kwanta da ke kaga kenan zaki bi dokar Allah ke musulma ita kuma kafira fa bata ma san wannan dokar ba baraki dawafi ba baraki duka ita kan dama ba ta yi so idan an gama al'adan kuma ta ɗauke Allah ya ce kuma kafin mijinta ya kwanta da ita sai ta yi tsarki ita kuma fa wancan ba ruwanta da wannan tsarin to kaga kenan ashe in Allah ya zaɓe ka ka bi tsarinsa shar'i to wallahi zaɓi ne babba amma dai tsarin duniya dai kan tsarin Allah kauni dole kowa ya bi sawa'un yana so ko baya so dole kowa ya bi dole ne wannan ko shaka babu eh yadda Allah ya tsara zaka ji bacci ba yadda zai wani wani kafiri ya ce ina aini ban ma yadda da Allah ne shine abin bautawa ballantana ya sani in ji bacci ina ya isa ba zai yi ba eh ba zai yi ba dole yadda musulmi zai ruga da gudu ya tafi gida yana neman wajen bacci haka shi ma kafiri shi ma zai ruga da gudu ya tafi mai ya tafi neman wajen bacci sawa'un yana so ko baya so to ka to shi shine malam yace to duniya gaba daya ta wato sallama ta mika wuya wajen bin tsarin Allah kauni dole ne kawai tsarin da Allah ya tsara duniyar ta gudana dole haka kowa yake bi dole haka kowa yake bi to sai malam yace qala ta'ala Allah yace walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha Allah ya ce afa ghayra dinillahi yabghun yanzu wani addini suke nema kuma bayan addinin Allah bayan walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan bayan dukkanin abin da ke sama da ƙasa kowa ya sallama ma Allah a halin so da halin ki kowa ya mika wuya ma Allah sawa'un yana so ko baya so sannan da faɗin Allah da ya ce wa ƙala ta'ala Allah yana cewa ballahu ma fi samawati wal ardi kullun lahu qanituna Allah ya ce dukkanin abin da ke sammai da kasai mallakan Allah ne kowa daga cikin su ya kankan da kai ya mika wuya ma Allah wa ƙala ta'ala sannan Allah yana cewa walillahi yasjudu ma fi samawati wa ma fi al ardi min dabbatin wal mala'ikatu wa hum la yastakbirun Allah ya ce ga Allah ne dukkanin abin da ke sammai da ƙasai yake yin sujada na min dabbatin na duk wani abu mai rai wal mala'ikatu da mala'iku hum la yastakbirun ba sa girman kai wa qala ta'ala sannan Allah yana cewa alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wal wa man fil ardi wash-shamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wash-shajaru wad dawabu wa kathirun minan nas Allah ya ce alam tara shin baka gani baka sani ba ya kai mai karatu annallaha cewa lallai Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi dukkanin abin da ke sammai da kasai duk wani wanda ke sama da ƙasa yana ma Allah sujada wash-shamsu wal qamar da rana da wata wan nujumu da taurari wal jibal da duwatsu wash-shajar da bishiyoyi wad dawabu da sauran dabbobi masu yawo a bayan ƙasa to kaga nan da yake wajen sujjada ne sujjada kuma tsarin Allah ne shar'i ba kauni ba sai aka ce wa kathirun minan nas akwai da yawa daga cikin mutane ma suna yi amma wa kathirun fa haqa alaihi al'athab akwai kuma da yawa wadda azaba ta tabbata akan su ma'ana ba sa yi amma wancan tsarin Allah kauni kowa yana bi nan da aka zo wajen sujjada Allah ya sani cewa cikin mutane ba kowa ke yin sujjada ba don dama cikin halittun Allah kaf masu saba mu Allah jinsi biyu ne mutane da aljanu a nan da ake samu masu sabo amma duka sauran halittun Allah mala'iku kan dama la ya asuna Allah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'maru duk abinda Allah ya sa su ba sa saba masa ballanta na sauran dabbobi a cikin su ba wanda ke saba mu Allah a cikin su amma cikin yan adam da mutane nan ne ake samun kangaran duk inda ake samun masu saba ma Allah Allah kiyaye a cikin yan adam nan ne ake samun wanda Allah zai ce yayi ya ce ba zai ba Allah ya ce bari ya ce ba zai bari a yan adam da aljanu Allah zai ce karka cutar da ɗan uwanka amma ba zai bari ba amma ka kalli dabbobi daga gansu duk abin da kaga suna yi din nan Allah ne ya halatta musu yanzu zaki ya farauci dabba ya kashe ta ya cinye halal ɗinsa ne ba mugunta ba ce ba mugunta ba ce saboda misali kaga akwai wani da wani lokaci haka yana kallon wani bidiyo haka na namun daji to sai zaki ya kasa wata dabba sai na ta Allah ya sa kare kama ta ta ce masa o iko Allah yadda kake addu'a Allah ya sa kalle kare kama ta nan kaman kai ne zaka yanka kaza a ce Allah ya sa ta kubuce ai so yadda Allah ya halatta maka kama kaza ka yanka haka Allah ya halatta masa kuma ya farauci dabban ya kashe kuma ya ci haka Allah ya halatta mishi Allah ya kyauta sannan Allah ya ce walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa zilaluhum bil ghuduwi wal asali Allah ya ce ga Allah duk wanda ke sammai da kasai yake sujjada a halin so da halin ki Allah ya ce wa zilaluhum da inuwoyinsu bil guduwi safiya wal asal safiya da maraice kaga in ma kai baka yi sujjadan ba Allah ya ce to inuwanka tana sujjada in ma kai baka yi ba inuwarka tana yi fa kullu hadhihi al kainati wal awalim malam yace dukkanin waɗannan halittun da duniya gaba daya munqadatul lillah kowanne a cikinsu ya sallama ma Allah ya miƙa wuya ma Allah khadi'atul li sultanihi ya kankan da kai ma girman mulkin Allah tajiri wafqa iradatihi suna gudana ne gwargwadon yadda Allah ya so wa a amrihi suna masu biyayya ga Allah la yasta'si alaihi minha shay'un babu wani a cikin su da yake saba ma Allah akan tsarin sa alkauni babu taqumu bi waza'ifiha suna tsayuwa wajen yin ayyukan da Allah ya daura musu wa tuaddi nata'ijaha bi nizamin daqiqin sannan suna isar da sakamakon aikin da Allah ya daura musu bisa tsari mai kyau wa tunazzihu khaliquha khaliqaha anin naqsi wal ajzi wal aibi sannan suna tsarkake mahalicin su daga dukkanin nakasa ko gazawa ko wani aibu qala ta'ala Allah yana cewa tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura Allah ya ce sammai guda bakwai da kasai duka suna tsarkake Allah da wanda ke cikin su babu wani abu face yana tasbihi yana tsarkake Allah yana gode ma Allah sai dai ku ba ku ganewa saboda dama ba ku suke ma tasbihin ba malam yace fa hadhihi al makhluqatu samituha wa naqiquha wa'annan halittun mara magana cikinsu kuramen cikinsu da masu maganin cikinsu wa hayyuha wa mayyituha da rayayyun cikinsu da matattun cikinsu kulluha mubi'atul lillah munqadatul li amrihi kauni dukansu suna masu biyayya ga Allah suna masu miƙa wuya ga umarnin Allah alkauni wa kulluha tunazzihu Allah anin naqa anin naqa'isi wal uyubi bilisanil hali wa lisanil makali kuma dukkansu suna tsarkake Allah daga wato dukkan nakasa da aibu da wato lisanul hal shine harshen magana kenan ma'ana shine a ce magananka ya nuna kaza shine lisanul hal wa lisanil maqal da harshe na magana ko harshe na aiki a ce aikinka ya nuna kaza ya nuna ga abin da kake nufi na wannan shine lisanul hal akwai kuma lisanul maqal shine kafulta da me kafulta da baki to da ayyuka da maganganun halittun nan kaf ya nuna suna tsarkake Allah ko da kuwa a cikin mutane akwai masu jingina ma Allah aibu da nakasa amma kuma a cikin mutane akwai masu tsarkake Allah akwai masu bauta ma wasun Allah kaga wannan jingina ma Allah na kasa ne akwai kuma masu bautan Allah shi kadai kaga wannan kore ma Allah na kasa ne bilisanil hal akwai masu tsarkake Allah subhanallah walhamdulillah kaga wannan kore ma Allah da ƙasa ne bi lisanil maqal fa kulluma fa kullama tadabbara al fa kullama tadabbara al-aqil hadhihi al-makhluqat duk sanda mai hankali yayi tuntuntuni game da waɗannan halittun alima annaha khuliqat bil haqqi walil haqqi dai gane cewa an halicce su ne da gaskiya kuma don gaskiya an halicce su ne da gaskiya kuma don gaskiya da gaske kuma don gaskiya gaskiyan kuma shine bautan Allah shi kadai wa annaha musakharat sannan duka duniyan nan hore su ake yi akwai mai gudanar da su laysa laha tadbirun walasti'sa'un an amri mudabbirha ba su da ikon su gudanar da kansu ko kuma su saba ma umarnin mai gudanar da su babu fal jami'u muqirruna bil khaliqi bi fitratihim ya zama da kenan tsarin halittar duniya tunanin halittun duniya gaba daya kowa ya yarda cewa akwai mahalicci mahalicin nan kuma shine Allah mai gudanarwa qala shaykhul islam ibn taymiyyah rahimahullah ibn taymiyyah shaykhul islam Allah ya mishi rahama yake cewa wa hum khadi'una mustaslimuna qanituna mutarruna min wujuhin halittun duniya kaf sun sallama sun miƙa wuya ma Allah subhanahu wata'ala sun tsaya akan tsarkake Allah subhanahu wata'ala ta fuskoki daban-daban min ha daga ciki ilmuhum bi hajatihim wa daruratihim ilayhi yadda mutum yake da ilimin bukatarsa da irin yadda yake da lalura zuwa ga ya biya bukatarsa misali ilimi na bukatar mutum da sanin yadda zai iya biya bukatar yaro yau in an haife shi yana da bukatar ne yana da bukatar wasu ta shayar da shi ko
wane ne ya tsaye da shi ya nuna masa ya ce kai yaro ga mama na inda za ka kama ka sha nono ba wanda ya nuna masa haka tsarin ya zo kawai yana zuwa kawai zai nema bayan gida idan mutum ya ci abinci cikinsa ya rude zai je bayan gida wane ne aka taba zaunar da shi aka mai kos aka ce ga yanda ake bayan gida nan haka tsarin yake kawai wannan tsari ne to kaga wannan ya nuna cewa yadda Allah ya tsara duniya duka halittu suna masu biyayya ga Allah akai ban san ko mun fahimta ba shine malamai suka ce na daga cikin ma'anan faɗin Allah da yace wallazi qaddara fahada Allah shine ya tsara ma mutane halittunsu kaf da bukatocinsu na rayuwa sannan ya shiryar da su ya nusar da su zuwa ga inda za su biya bukatunsu wa min ha daga ciki akwai khudu'uhum wastislamuhum lima yajri alaihim min aqdarihi wa mashi'atihi kankan da kai da suke yi da sallamawa da miƙa wuya ga Allah akan abin da ke gudana gare su na kaddarorin Allah daga mashi'ar Allah yadda Allah ya tsara komai ya gudana da kaddaran da ya tsara ma kowa ta faru da shi ba wanda yake ja ba wanda yake musu kowa dole haka yake sallamawa
sannan ya ce wa min ha daga ciki akwai du'a'uhum iyahu inda littirar yadda suke bayi suke roƙon Allah a lokacin da suke cikin musiba don Allah ya gaya mana har kafirai in sun shiga musiba mantawa da kowa suke kira Allah shi kaɗai fa idza rakibu fil fulki da'awu Allah mukhlisina lahu din idan suka shiga cikin kogon ruwa ko wato ko jirgin ruwa kwale-kwale igiyar ruwa ya lullube su wa idza gashiyahu mawjun kadzulali da'awu Allah mukhlisina lahu din igiyar ruwa ya lullube su kaman hadiri ya suka shiga duhu to sai su koma su kira Allah shi kadai suna ba tsarkake masa addu'an shi kadai amma falamma najahum ila albarri idahum yushrikuna idan Allah ya tseratar da su suka iso kan tudu suka ga sun sauka lafiya to anan ne ake komawa shirka
anan ne za a koma shirka amma idan aka shiga cikin bala'i da masifa to wallahi Allah suke kira
wal mu'minu malan yace kaga mu'mini kuma yakhda'u li amri rabbih taw'an shi mu'mini yana miƙa wuya ma umarnin ubangijinsa ne a bisa son ransa ba bisa tilas ba yana yin sallah yana azumi ba wai ji yake an daura masa nauyi don dole yake ba a'a bisa san ransa da jin daɗi da kwanciyar hankali da nishaɗi yake bauta ma Allah wa kadhalika sannan haka nan mu'mini yana sallamawa lima yuqaddiruhu alaihi min al-masa'ib yana sallama mu abinda Allah ke kaddara masa na musibu fa innahu yaf'alu indaha ma umira bihi min as-sabri wa ghayrihi taw'an yana yin abin da aka umarce shi da shi in musiba ta same shi na haƙuri da makamancinsu cikin kwanciyar hankali tun da Allah ya ce in musiba ta same ka kai haƙuri sannan bayan nan ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to mumin yana yin haka cikin kwanciyar hankali fa huwa muslimun lillahi taw'a yana sallama ma Allah ya mika wuya ga Allah cikin yarda da kwanciyar hankali khadi'un lahu taw'an yana wato ainihin kankan da kai ga Allah subhanahu wata'ala cikin biyayya cikin jin daɗi ba wai bisa tilas ba wal kafiru amma kaga shi kuma kafiri yakhda'u li amri rabbihil kauni yana sallamawa ne ma umarnin ubangijinsa na tsarin gudanar duniya wa sujudul kainatil maqsudu bihi wato shi kafiri iya abin da yake sallamawa ma Allah shine tsarin gudanar da rayuwar duniya amma tsarin addini yi bari ba ruwansa da Allah ba ruwan shi da Allah amma wajen tsarin duniya kan da ba wannan ko yana so ko baya so dole aka je eh ko yana so ko baya so aka je yanzu in za a yi noma zallan musulmai ke noma ko kafirai yawa kaga sun mafi sun mafi musulmai din yin noma to wake saukar da ruwan wake fitar da shukan in ta tsiro ba Allah bane to inda gaske shi kafirin ne ya kafirce ma Allah ya bar ma Allah ruwan saman sama ya bar ma Allah abincin sa da yake tsirowa ya je ne mana shi a inda gaske shi kafirin gaskiya ne bai kamata ya ci abincin Allah ba bai kamata ba bai dace ba ya kamata kungiyan kan ne ya kamata ta haɗu ka shirya musu ya za a yi a dinga musu manufacturing din shinkafa ba tare da an yi amfani da na Allah ba amma ba yanda suka iya babu yanda suka iya saboda haka inda wai suke kafirce ma Allah shine in an ce su yi sallah to nan ne yake nuna shi kafiri ne eh amma in ya ji yunwa to anan kan shi musulmi ne anan kan shi musulmi ne yadda Allah ya tsara ya ji yunwa in ya ji yunwa ya nemi abinci da sai in ya ji yunwa sai ce kai ina bai dada akwai Allah ba saboda haka ƙarya ne a ce ya ji yunwa ne ya nemi abinci mm eh saboda haka shi musuluncin sa temporary musulunci ne Allah ya kyauta yawa bari mu samu wajen tsayawa ku yace wa sujudul kainatil maqsud bihi sujjadan da aka ce halittu suna ma Allah abin nufi shine alhudu'u shine kankan da kai da sallamawa wa sujudu kulli shay'in bihasabihi sujjadan komai sallamawan komai yana da gwargwadon wato alaka da shi wannan abin din sujudun yunasibuhu wa yatadammanu alkhudu'a lirabbi sujjadan da ya dace da shi sannan kuma ya kunshi kankan da kai da sallamawa da miƙa wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala wa tasbihu kulli shay'in bi hasbihi haqiqatan la majaza tasbihin da Allah ya ce komai nayi to komai nayi ne gwargwadon yadda Allah ya tsara masa tasbihi ne na haƙiƙa ba majazi ba kar ka dauka an ce tasbihi ka ce wai tasbihi ne hissi a tasbihi ne na haƙiƙa yadda kake ce subhanallah haka dabba take subhanallah sai dai tana yi ne gwargwadon hankalinta gwargwadon yadda Allah ya tsara mata mun fahimta ku kamar yanzu misali ne ai kamar sallah yanzu kai da kake shekara talatin arba'in idan ka tashi za ka yi sallah za ka yi sallah sallah mai kyau ko idan ka samu yaro ɗan shekara uku shi ya sallansa take sallah ce yake yi na haƙiƙa amma gwargwadon hankalinsa gwargwadon hankalin shi wani yaron zaka samu shi a iya sallansa sujada yake sujada ce zaka a iya sallan sallan azhar kadai zai iya yin sujada guda 30 eh ba sallah yana hakika ba sallah ce ta hakika amma shi gwargwadon hankalinsa kenan yana ƙara gaba yana ƙara ganewa yana ƙara gaba yana ƙara ganewa to kowa gwargwadon hankalinsa haka yake saboda haka yadda ka ji an ci Allah ya ce komai na tasbihi to komai na yi komai na yi وقال شيخ الإسلام ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية هنا تشوى في قوله تعالى أفدن الله ديك تشوى أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون الله يك تشوى شن أولي الدين سكيني ما كما باين الدين الله سبوتا ما الله دشي bayan dukkanin abin da ke sammai da kasai yana sallamawa da miƙa wuya ga Allah subhanahu wataala ko yana so ko baya so kuma ƙarshe kowa zuwa ga Allah zai koma fazakar subhanahu islamal ka'inati tau'an wa karhan malam yace to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ambaci yadda dukkanin halittun duniya ke sallama mu Allah sawa'un suna so ko ba sa so li'annal makhluqati jami'aha muta'abbadatun lahu at-ta'abbud tamma domin dukkanin halittun duniya gaba ɗaya kakaf suna wato ainihin an bautar da su suna bauta ma Allah bauta cikakkiyar bauta sawa'an aqarral muqirru bidhalika aw ankarahu sawa'un shi mai bautan ya yadda abin da yake yi bauta ne ko bai yadda ba wa hum madinuna lahu mudabbaruna kuma za a saka musu akan duk abin da suke yi sannan kuma su din gudanar da su ake Allah ke gudanar da su yanda ya ga dama fa hum muslimuna lahu taw'an wa karhan saboda haka kowa ya sallama ma Allah sawa'un yana so ko baya so walaysa li ahadin min al makhluqati khurujun amma sha'ahu wa qaddarahu wa qadahu babu wani cikin halittun Allah da yake da ikon ya fita ko ya bijire mu abinda Allah ya so ko ya kaddara ko ya hukunta wala haula wala quwwata illa bihi ba dabara ba wayo ba tsini ba karfi sai komawa zuwa gawa sai komawa zuwa ga Allah wa huwa rabbul alamin wa malikuhum Allah shine ubangijin talikai kuma shi ke mallakar talikai gaba daya yusallifuhum kaifa yasha Allah shi ke gudanar da su irin yadda ya ga dama wa huwa khaliquhum kullihim Allah shine mahaliccin su gaba daya wa bari'uhum wa musawwiruhum Allah shi ya kagi halittan su Allah shine wanda yake gudanar da halittan su yadda ya ga dama wa kullu ma siwahu fa huwa marbubun masnu duk wani abin da ba Allah ba to wato an bautar da shi ne kuma shi din halittansa aka yi in dai ba Allah bane shi to abin halitta ne shi mafdur an gudanar da shi ne akan tsarin da ake so faqir duk wani abin da ba Allah ba to matalauci ne a gaban Allah muhtaj mabukaci ne shi a gaban Allah mu'abbad abun bautarwa ne shi ga Allah subhanahu wataala maqhur an rinjaye shi an fi karfinsa in dai kai ba Allah bane to ai an fi karfinka an samu rinjaye a kanka huwa subhanahu wa huwa subhanahu alwahidul qahhar shi kuma Allah shine kadai makadaici marinjayi alkhaliqul bari'ul musawwir shine mahalicci mai kagan halitta shike wato sawwara halittunsa a bisa suran da ya ga dama يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك الله يسامو داتي أبين دمك فراديدي الله يبام لادا إن دمك يكري الله يافي منا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله اعلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته